أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر كدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قطب الأقراب فريد الدهري على الإطلاق هاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي وقاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر واللطف والتوفيق والهداية والمعرفة بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم يا همة الشيء ادري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تاتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب المبارك حتى تردوا إلينا في وقت إتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna godiya wa Allah cikin ni'imar da Allah ya mana a dunkule jiya mun yi dogon karatu akan wato wuhudatul wujudi wuhuda na wujudi wanda shautu ne ya amsa zan sake maganansa wuhudatul wujudi kaman me ake nufi da ka gane wuhudatul wujudi yanda su yan uwanmu suke fahimta suna ganin ana cewa komai Allah ba haka ake nufi ba wudatul wujudi abin da ake nufi shine shin mani ne mutum ko gudan jini ne mutum ko tsoka ne mutum ko ruhi ne mutum me mutum mani gudan jini tsoka ruhi nafsu tana daban ne sannan aka zo tarkibat abin da yake haduwa dan adam yana da jildun yana da yana da fata a hausance yana da urkun yana da jijiya a jikinsa yana da hanyar jini a jikinsa yana da nama a jikinsa yana da bargo a jikin yana da kashi a jikinsa yana da bargo a jikinsa dan adam yana da kai yana da ido yana da hanci yana da baki yana da kunne yana da hannu yana da kafada saboda haka shi ɗan adam ba ana iya nuna shi ba a nuna ɗan adam baya nunuwa shi majama'ul misali ne majama'ul misali kamar yadda baka isa ka nuna duniya ba haka baka isa ka nuna mutum ba baka isa ka nuna mutum ba amma menene ya zamo ɗaya shi ɗin nan yawansa shi ya zamo ɗaya eh wuhudatul wujudi kenan eh wuhudatul wujudi kaunu wa laysa ala allahi bi mustankirin an ya jama'a al-alam fil wahid ba abin inkari bane Allah ya hada alam a cikin abu daya a jikin mutum akwai dutse kashin jikinsa a jikin mutum akwai kogi wanda yake barul atlantic ocean wanda yake yawo a jikin mutum a jikin mutum akwai rafuffuka hanyar jinin da ke jikinka a jikin mutum akwai dam a jikin mutum akwai marajal bahrain yaltakiyani tsakanin ruwan hanci da ruwan ido da ruwan kunne da ruwan baki wannan ya fito murrun wannan ya fito hamidun wannan ya fito malin wannan ya fito azabun duk a jikin mutum ne kuma a kogi ɗaya suke fita aka bambanta shi sannan jikin mutum yana ɗaukan saljun yana ɗaukan naru mutum yana ɗaukan rabinsa kankara rabinsa wuta wanda kuma Allah ya bar shi a haka wutan bai kashe bai narkar da kankaran ba kankaran kuma bai bai kashe wutan ba wannan mutum yana zazzabi zai iya ganewa da abin da zazzabi mai sanyi in zazzabi maka sanyi kana karkada saboda sanyi to ainihin ruwan jikinka ya fi karfin wutan idan in aka yi zazzabi mai zafi to wutan jikinka ya fi karfin ruwan amma in ka zauna lafiya sun yi istiwa imaradil bahari ne yalta ne duk wa'annan abubuwan gabaki ɗaya na jikin ɗan adam in ka fito ta ɗabi'a ka zamo a mala'ika a lokacin da kake aikin Allah idan ka zamo shaidani a lokacin da kake fasikanci to duk wa'annan yana ciki idan ka zamo ka bayyana wani ɗabi'a da duk wata dabba mai irin wannan ɗabi'an ka fito da siffanta idan ka zamo sabirun hashi'un duk inda ka fito ashe wuhudatul wujudi gabaki ɗaya komai za a iya mai da shi ɗaya wannan shine karatun da jiya a dunkule in muka tara shi abin da shehu tijani yake nufi kenan wallahu alam saboda haka yau za mu shiga shine da ƙarshe yake cewa wa qadita ba al haqqu liman fahima gaskiya ta ta bayyana ga wanda ya fahimta wallahu yaqulu al haqqu huwa yahdi sabil Allah ne yake fahimtar da mutane idan baka fahimta ba to ba wai ba abin bane idan baka fahimta ba ba wai abin ƙarya bane a'a kai ne baka fahimta ba amma komi har ƙasa tafiya da kake gani ƙasa da aka shimfiɗa na jikinka komi da komi yana jikin mutum Allah ka ba mu nasara wa samitu ya qulu yace na ji shautiyani yana cewa ad-dalilu ala anna sayyidina hajar sayyidina hajar min al-afarat yana daga cikin fardu ne wa laysa nabiyan ala al-qat'i shi ba annabi bane kada yanke eh shautiyani wasu na sa hadiru akan annabi shau da ce ba annabi ba ne min al-afrat yana da cikin fardu amma haka Allah fil qur'ani dalili shine abin da Allah ya faɗa cikin al-qur'ani fi qadiyati ma sayyidina Musa alaihi salatu wassalam cikin qadiyar da yake tsakanin sa da annabi Musa abin da ya faɗa fi kaulai ta'ala laqad jita shay'an nukra laqad jita shay'an nukra to duk abinda annabi baya iya inkarin annabi saboda sun san masharabi ɗaya ne to amma tun da ya ce laƙaji da shi an nukra ka zo da abin da ya kamata a yi maka inkari to kaga ya fita daga annabta eh baya yiwa annabi yiwa annabi inkari ba zai yiwa saboda masharabin ɗaya ne ya san duk abin da ya aka umarce shi a annabta to shi ma an umarce shi iri ɗaya kotun ɗaya ne komi da komi iri ɗaya ne saboda haka wannan babu tafaduli akan rigan annabta yau ana samun tafaduli ne a risala a bangaren ayyuka wannan ya wuce wannan wannan ya wuce wannan wannan an ce kaza amma bidayan nubuwa babu duk kowa ɗaya ne shi yasa manzo Allah yake cewa la tafaduluni ala yunus bin matta nubuwa ne yake magana amma ba risala ba ai wa laqad faddalna ba'dhum ala ba'd eh an fifita wasu akan wasu yana cewa laƙaji ta shi an imra ka zo da abu imra mai wuya laukana nabiyan ma an kara alaihi sayyidina musa fi'lahu da annabi ne da annabi musa ba zai yin karin aikinsa ba liyanin sayyidina musa domin annabi musa ya alamu ismatun nubuwa ya san annabi ba halin ya saba wa Allah wa anna sahiba ma abucin annabta la yataqaddamu ila fi'li shay'in illa bi amri ilahi baya aikata wani abu sai Allah ya ce ka aikata shi a ƙa'idan annabi ba halin ya aikata wani abu sai an ce a aikata wa yakunu al-amru fi tilka al-qadiyatayn al-ulayni fil qur'ani to wannan ya kasance wannan horon cikin wannan qadiya guda biyu na farko cikin guda biyu nan cikin al-qur'ani sune harqus safinati qatlul gulani keta wannan jirgin ruwan kashe wannan yaron fa innahu min azal al-umuri mustaqiliyati shar'an wa tab'an suna daga cikin a ce ana cikin tafiya a tsakiyar ruwa ka nemi mutane su halaka ka kama dukan jirgi ya fashe sannan kuma ka zo ka ga yaro da ubansa ka dauki yaron ka maka shi da ƙasa ka kashe shi ce to wannan min azal al-umuri mustaqiliyati yana daga cikin manyan abubuwa wanda ba a so shar'an a shari'a wa tab'an da dabi'a فإن الأقلاء ما سانك اتفقت على زينيك في إليني sun haɗu ne akan wannan ayyukan wal umurul ilahiyya ita kuma al'amari na al'amari na ubangiji adaba kad kulluha ala taharimiha duk an yi masu masu rufi da haramcin yin haka da annan ma min azam al fasad fil ardi don yana daga cikin mafi girman barna a bayan ƙasa falau alima annahu nabiyan da da annahu nudi'a da annabi Musa ya san cewa hadar an annabtar da shi la'alima annahu la yuqaddimu alaihima bai sani cewa ba zai aikata wannan harkul safina qatalul gulani ba zai yi ba illa bi amril ilahi sai da al'amarin ubangiji la yumkinu tarkuhuma wannan ba zai yi ya bar abin da aka umarce shi ba kuma ba zai ba zai masa inkari ba waye so ankara alaihi lokacin da ya masa inkari a kansa da ba zai yi da ba zai inkari a kansa ba da ya san haka fadalla zalika ala annahu laysa bi nabi wannan inkarin ya nuna cewa hadiru ba annabi bane wa aidan fi istidlal ala adam nubuwatihi kafa dalili na biyu akan cewa ba annabi bane min al-awwali wa huwa akbar min al-awwali ya fi na farko karfi iz law kana hadar nabiyan da hadiru annabi ne la alama Allah Musa bi nubuwati da Allah ya san da annabi Musa da annabtarsa li ajal Allah yakir alai saboda kare masa inkari yace da kai da shi ɗaya ne la'anna al-inkara ala sahibin nubuwati tablilan lahu domin yin inkari wanda yake annabta yake kujeran annabta kamar batar da shi to kuma ya bace ya dawo to ya kira mutane ya ce musu ne eh shi yasa Allah ya jibanci lamarin al'amarin su a hannunsu a hannunsa wal mudallilu lin nabi shi kuma wanda zai batar da annabi kafiru shi kuma ya kafirce kaga ai kaga wannan yafi wancan rikici wa sayyidina Musa alaihi salatu wassalam masumun annai Musa ma'asumi ne fama ta jara alai bi qaulihi bai za bai yi bai tafi akan fadin sa ba laqad jita shi an nukra bai tafi illa li ilmi annahu laysa bi nabi bai tajarruhi akan tafiyar sa cewa ya masa inkari ba sai da ya san cewa shi ba annabi bane fatta ba laka al'amru abu ya bayyana gare kan mutum ya duba walhamdulillah mun gode wa Allah in ta min in la ya alaina abin da shauta ne rubuta kenan wajen mu ومن كلامه رضي الله عنه abin da shaujani sake faɗa ƙala radiyallahu anhu shi ya faɗa ƙa'idatun ga wata ƙa'ida ilam ka sani annallaha subhanahu wata'ala ubangiji ja'ala fi sadiki ilmihi ubangiji ya gabatar cikin marigayin ilimin sa wani fuji mashiyati ya zartar da mashiyansa annal madad alwasil ila halqihi duk wani madadi wanda yake saduwa zuwa ga halittarsa min faibi rahmatihi daga kwaranyar ramansa ko fi kulli asarin a kowane zamani ya jari ma alhasatul uliya yana gudana ne cikin hasatul uliya na ka ce maka hasatul uliya ka garan ba kira maka nubuwa ba saboda akwai bayan nubuwa yi yawa min halkihi daga annabawan min halkihi daga halittarsa min annabi'ina annabawa kaga ɗaya kenan wasu di kenan kaga kujeran wulaya kenan eh saboda in aka ce maka ma al anbiya kawai don yanzu kuma da ba annabawa fa to ka gani saboda aka yi sa ce min khasatul uliya eh min halki kaga min annabiyina wa siddiqina sai annabawa da siddiqai faman faza'a ila ahli asrihi duk wanda ya sauri zuwa ga shehin zamaninsa a haya'an yana raye min laula khasatul aliyya wanda yake daga cikin masu wannan kujera ko wasayibahu wasayibahu yayi musabar shi waqta rabi ne yayi koyi da su wasta madadin ne ne madadi haza binailil muradi ya rabauta da samun abun nufi alfa'il min Allah wanda yazo daga Allah eh mun gode wa Allah da baka samu daga cikin masu kiba wa mana rada an ahli asrihi wanda ya kau da kai ya ce bai yarda da waliyin zamanin na baya su ne na kirki na yanzu ba na kirki ba ne eh musta ganiyan bi kalamin man taqaddama ya wadatu da maganan wa'inda suka gabata wanda an cire su akan kujeran min lauliyai al-amwat daga waliyan da suka mutu dabi'a alaihim wa qadu li hirmani da wanda yake zaune da su din ba zai amfana da su ba wancan ne waliye wannan ba waliye ba a to an faɗi. Wa kana misluhu kamar a harda annan nabi zamani abin yadda yake kamar wanda ya kau da kai ne gabarin annabawan zamaninsa wata shari'i ya bar shari'an zamaninsa ya ce shi annabi Musa ya yi fi so. Ko ya ce ya zaɓi wani annabi ya ce shi ya fi yarda da wannan hukuncin. Musta ganin da shara'in nabiyin lalina halau min ya wadatu ya wadatu da shari'a annabawan da suka wuce min kabli fa yasjudu alai bi tadil kufri shi ma abin da ya sa shi kawai a cikin kurkukun nan na kafirci wassala ya isa kaga wannan ka duba ya baka ma'ana biyu abu ɗaya ne kuma ta sai ke tafiya dama fatirru ila layi me ake nufi firru ila rasulullahi bi ma'ana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda baya nan fafiru ila kamil asari kuma wajen kamil asari waye kamil asari ka san shi nemi wanda suka san shi ka duba in ana neman kowane irin abu ko a ma'aikata ne ana neman ƙwararru a bangare kaza sai ka fara dubawa su waye suka zaɓo ai su waye in ba ma'aikatan da suka san aikin ba su suka san su waye suka cancanta idan irinmu ne ya maluna in muka kamo ai mun kamo shirme saboda ba za ka iya faɗan abin da yake ba saboda ba fil ɗinka ba ne eh to amma ma'aikatan su ne in kai magana su ne za su ce ai suwa ne suwa ne su ne kamata su tsaya a lokaci a waje kaza to shikenan kaga an gane to saman ake duba a ga suwaye suka san Allah sai ka duba suwaye suke tare da wanda suka san Allah su da ka duba in ka duba ƙasa wajen burgewa to za ka sha mamaki za ka ebo hau ne kawai eh Allah ya kiyaye su makala radiyallahu anhu sai shauja ne ce wa dalilu ala sihatin asuba dalilin da ya sa ake suba la takunu illa lil hayy ba a yin suba sai ga rayi qaulu sallallahu alaihi wasallam la abi juhaifa shine magana manzala da ya faɗa wa abu juhaifa radiyallahu anhu salil ulama al ulama'u malamai tambayar su ake wahaladal hukama'u masu mulki muhalada ake da su washabal kubara'u kubara'u su ne sufaye su kuma musahaba ake da su ana zuwa ne a kulla soyayya tsakani saboda abin da zai fito wajen su same ka fal'alamu dilalatu ala amril ami alam tana dilala ne akan horo na ganewa amran wa nahayan wanda za ta yi horo ka yi ko ka bari bima yi jabal madau inda Allah da abin da zai samu yabo wajen Allah wasu ƙudul mulamati da kuma zubar da almulamatu ko ƙosawa alal abdi akan bawa wani hayatuhu aljanna ƙarshen su shine shiga aljanna wal hakimu shi kuma hakimu dilalatu ala taqarrub kaga shi fal alimu kenan ba alamu ba fal alimu shi malami abin da yake janka zai zo ya nuna maka amru da nahyu ne haka ne ko eh abin da zai zamo ka samu yabo a wajen Allah kuma ka kubuta da barin zargi a wajen Allah to amma ƙarshen ta aljanna zaka shiga shi kuma hakimi wato salil ulama wa haladal hukama kenan haka ne ko dilatu ala taqarrub ila Allah shi zai kusantar da kai zuwa ga Allah ne bi tsaraci da tsarki min ahwiyatin nufusi daga barin son zuciya wa mutabatil hawa da barin bin hawa wa nihayatu shi kuma nihayarsa manazil qurbi za a saukar da kai ne kusa ka zamo wasu lokatare ka samu kusanci kaga bambancin alamu da hakimu kenan ko wal kabiru shi kuma kabiru dilalatu nunin sa Allah wajen Allah na nashi mahawun nafsu zaka shafi kanka ne gaba ki daya wal bara'atu zaka kubuta mina tadbiri babu wani abu naka komi laha nasa ne bi kulli ma yujibul maslahati da duk wani abin da zai nemi gyara la duniya na ukura duniya da lahira wa bi kulli ma yadfa'ul mudirratu anha da duk wani abin da zai tunkuɗe maka cutarwa duniya na ukura duniya da lahira wa nihayatu nihayasa Allahu shine ga al al al menene asujiyuna gayatu Allah su gayansu a samu sanin Allah to kaga wannan shine dalilin da haka Abu Juhaifa kuma yana daga cikin kananan sahabbai min sigari sahaba domin ya lokacin da manzo Allah ya masa wannan ba ba da cewa manzo Allah ya bar duniya suma kala sannan yace yukhad min haza zaka karba daga wannan annas suhbata shi musahaban nan la takunu illa lil hayy ana son kai da mutum rayi ne idal mayitu domin shi mutum ce la yushabu ba yin abokantaka da shi wala yi kallimu ba masa magana wala yuhalidu ba muhalata da shi ai ya riga ya bar wannan gidan yawa saboda haka ana magana ne da rayayyu saboda haka kamilul asari ake so ka nema ba wanda suka wuce ba su ne za ka yi musahaba da su saboda ku kuke rayuwa domin shi ya koma watakila waɗansu hukuncin sun sauko ba baya na to ya za ka yi su makala radiyallahu anhu sannan shehu jani ya sake cewa inna lana martabatan inda Allahi wannan shehu jani shi inna lana wannan shine a tuhaddisu bi ni'matillahi inna lana martabatin inda Allahi Allah ya mana wata martaba ni shau tijani kana til uluwi inda Allah ta'ala ila haddin ya harmu zikiri ta kai ni hayan da haramun ne mu faɗe ta eh nihaya ta kai nihaya saboda ɗaukakanta ta kai nihayan da haramun ne mu faɗe ta eh laysa hiya ma afshiyatu law ilaykum ba abinda zan iya faɗa muku bane walau saratu biha da zan fito da shi fili la ajma alil haqqi wal irfani ala kufri da masana Allah manyan su ne za su haɗu ce ya zama kafiri fabalan amma adahun ba ma wasu ba da su za fara ja saboda su kansu ma'aribar ba ta kai nan ba walai sabiyar da ce zakartu lakum ba abinda duk na faɗa bayan nan ita wannan haramun ne a faɗe ta eh baryanin wara'iha tana bayansu ne, wa min hasiyatu tilka martabati yana daga cikin hasiya na wannan martaban anna man lam yahfaz ala tagayyir qalbi min ashadina Allah anna man lam yuhafiz wanda bai kiyaye ala tagayyir qalbi qalbi min ashadina wanda zai jirkita zuciyarsa daga cikin sahabban mu ba ko da adamin hibzu hurmati ashabina ya ki ba da girman sahabban tare da wallahu min qurbihi Allah zai kore shi daga kusancin wa salabahu ma manahu za a cire masa abin da aka bashi Allah ya kiyaye mu intaha min imlahi alaina wannan ya cika daga ya tsaya daga nan daga abinda Allah ya bawa ya bawa tsarikan tijaniya Allah ya ba wa ɗariƙar Tijjaniya kyautoci da yawa. Kowane irin wali akwai kyautun da aka bashi. Amma abubuwan da mutane suke ni wani lokaci nake gani, wani waliyin kujeransa na annabi Isa ne, wani waliyin annabi Nuhu ne, wani waliyin annabi Musa ne, wani waliyin annabi Yakubu ne, wani waliyin annabi Yunusa ne bin mata, wani waliyin Dawud ne alayhi salatu wassalam wani waliyin sabirun annabi Ayubu ne wani duk waliyan nan kaf gaba ke daya irin kujeran da suke zuwa da shi kenan amma abinda kowa zai zo zai zo ne huwa na'ibu rasulullahi haka zai zo kuma hakan ne na'ibu rasulullahi ne to amma wane ne yake istiwa'i a kujerar sayyidina maulana rasulullahi shehu tijani to shi yasa kyautan da aka yi masa ba irin kyautan sauran annabawan ba ne abin da aka yi wa annabi musa na kyauta da abin da aka yi wa annabi isa na kyauta da abin da aka yi wa annabi ibrahim na kyauta abin da aka yi wa na manzon allah ai al'umman annabi muhammadu ai an ba su abin da ba ba kowa ba ne to haka nan almajiran shautu zai aka ba su kyautar da ba ba kowa ba to menene na musu idan mutum ya san wannan to idan duk rikicin da ake yi kamar mu da kagarawa misali suna ganin cewa shawabul kadir jilani ga kujeransa ai an san cewa akan kujeran wani annabi yake an sani an sani kuma yadda ya tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk maganar da suka yi da manzo Allah da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa ramana ai an sani to a wani kujera ne isawiyun ko musawiyun an sani saboda haka idan aka zo na shau tijjani ai an sani da ya faɗa duk abin da ya faɗa an ga wani abu ya canza da fito hatin da ya samu na izaja na surullahi na manzo Allah an ga na faidan da ya zo sahibul faidati ya canza tsakanin shehu tijjani da shehu ibrahim shekara ɗari ne ƙarni guda ne to kaga wannan kawai ya isa a gane ga abin da ya faɗa kuma da ya zo ɗin abin da yake faɗan a kansa ake tafiya duniyar kuma ta karbi annabi muhammadu ba a taɓa samun wanda ya tallan annabi muhammadu kamar shehu ibrahim ba saboda shi aikin shehu tijjani ne ba a taɓa samu ba ba a taɓa samu ba in kayi ma to kayi ne irin annabtan nan na annabin maiduguri annabin adamawa iya mutanen da kai kai turga ɗanka a kansu su ne adadin amma shi da ya zo ammal biladu ne ƙasan duniyar aka cika eh duniyar ya cika ta da komi da komi kuma kowa ba wanda ma zai gaskata shi wata jani kamar mu tun da tsakanin mu da shi shekara kusan ɗari uku kenan yanzu ɗari biyu da wani abu zuwa shekara ɗari uku to amma duk abin da ya faɗa gashi muna gani kuma muna gani a yanzu to wannan ko ai ya kamata a ce eh an gane eh hakan ne wannan shine iya gaskiya kuma abin da mutum zai ce sallamtu alal qadiri eh sallamtu alal qadiri sai ka amfana da kaga kai menene na falaka ajaru arisi yayi ka yi imani da waliyin wancan zamanin ka yi imani da na wannan zamanin kaga ka amfana biyu kenan ko da ba za ka fita ba e ka san haka ne kamar yadda mahmud kurdi ba kamar muktar muktar kunti ai ba kajire ne amma da yaji shot tijani da yaga abin da yace na sallama yana kajirancin bai dawo tsarikan tijani ba amma sun shot tijani da kujera muktar kunti akwai wanda suka da yawa sun san haka to wannan ne sai ya zamo mu ka san duk kullum ka ga mutum ba mutumin kirke ba yi ɗabi'a da kake so ba ne wannan shi ne dalili duk lokacin da ka ga wani ba mutumin kirki ba to bai daidai da ɗabi'a da kake so ba ne wa'in ma wajen ɗaukaka wa'in ma wajen tasafuri ko wajen iskanci aya masallaci wani yana zabga ashar ka ce wani ya ce ka burge ni to kaga ai daidai da ra'ayinsa ne a lokacin To haka in ma ka samu mun yi kokuwa tsakaninmu da 'yan kadiriya ko nakshbandiya ko sunusiya kowace ɗariƙa mun yi ne muna ganin cewa inda za su dawo nan da za su fi amfanuwa. Ba muna raina cewa abin da suke da shi ƙarya ne ko babu ba. A'a soyayya ce ta me zai hana ka dawo nan nan riban nan jarin nan ya fi ƙarfi bai wuce wannan ba. Shi ne faɗan. ba wani faɗa ne kamar na kiyayya ko cewa ƙarya ne abin da suke kai ba haka ba ne ba ba in ƙari ba ne na soyayya ne to irin wayannan gaba ki ɗaya ba kowa ne yake ganewa ba sai yana tsammanin muna ta ƙatuluwar makatulu ne ba haka ba ne amma duk wanda baya ƙaunar annabi ya yi daidai da sufi mun tafi daidai da wahabiyawa mun tafi daidai da da wanda za su ga annabi yana da wani illa ai ba mu yi daidai ba ko yaya sai mun haɗe ta nan saboda can ba mu yi daidai cikin tafiya ba wannan shine abin da yake faruwa kowanne kuma yana zama ne ya san Allah ya san manzo Allah ai kowanne tafiyarsa akwai yadda ake sanar da shi irin tafiyarsa saboda haka inna lana martabatun tanahat an zikiriha wanda shauja ne faɗa gaskiya ne Allah ka taimake mu. Wani ma Allahu alaina radiyallahu anhu yana daga cikin abin da Shehu Tijjani ya mana imla'i min hibzihi wa lafzihi da haddansa da lafazinsa fi majalisin wahidin a majalisi daya wa nassu yayi magana akan zuciya ne. Kala yace jawahirul qalbi sab'atun. Menene ake nema a cikin zuciya? Abu guda bakwai ne. Wal qalbu fihi sab'atu hazainun. zuciya tana da hazin taska guda bakwai kullu hazanatin kowace taska mahallun li jawharatin guri ne na wani jawhari min jawahiru sab'a daga cikin wannan jawharin guda bakwai fal jawharatul ula jawhari na farko jawharatul zikiri zuciya tana da ma'aji sunan taskan wajen ambatan Allah wa jawharatul sani na biyu jawharatun shauki wajen so soyayya shi so ba na hubbu ba na shauku domin shauku yana gaba da hubbu wa jawharatun salis jawhari na uku jawharatul mahabbati lillahi wal ishq shi kuma na soyayya ne ga Allah da ishku wa jawharatul rabi na hudu jawharatul sirri shi kuma wajen sirri ne wajen ajiyarsa wa huwa gaibun min wujudillahi ta'ala shi gaibi ne daga cikin gaibobin Allah a nan cikin zuciyar mutum la tudruku ma iyatu wa la turab ba a sanin me aka yi shi ko da me aka yi shi balle a sani wa jawharatul khamisa jawhari na biyar jawharatul ruh shine ma'ajiyin ruhi ne wa jawharatul sadisa jawhari na shida jawharatul ma'rifati shine wajen sanin Allah wa jawharatul sadia jawhari na bakwai jawharatul faqari shine bukatuwa zuwa ga Allah ba faqaru na talauci ba yawa in aka faɗa ka san shi yana da babban suna ne da shi ana faɗa kowa sai kaga ya gigice eh ya alfaqiru ila Allah eh to zai rarraba maka wannan su shine ma'aunin doktocin Allah su suna bincike ne akan zuciya ba suna bincike ne akan alolanka da tsarkinka da wankan janaba ba shi bane wannan zawahiru ne wannan ma abin da ya buya shine wani abu ne ke ciki saboda in mutum ba shi da zuciya to ai ba mutum ne Eh ba mutum, ma dama ba zuciya, domin dukkan ko a raye a zahiri zuciya ne take pumping din duk komi naka, duk jinin da yake circulation a jikinka, shi yasa ya zama mazauni ne babban ofis ne na shekan. Kuma babban ofis ne na annabi Muhammad. Eh, ofis, ofisoshi ne a gurin. Eh, to wannan ofis din kowanne akwai nashi, shedan yana da nasa. shi ne a bayan ya baibaye shi shi ne wanda yake kama da tantanin nan to ofisoshin shaidan kenan a nan ne wannan wanda yake yalelen nan a cikin zuciya wanda yake rike da zuciya to a nan ne duk shaidan yake ba da dukkan shawarwarin ofis ɗinsa kenan to su sufaye suna sane da duk wa'innan ilalu sun san shi sun san muhallinsa sun san aikinsa saboda haka doktor ko shi ya kamata ya aiki irin wannan ko za a samu wanda ya je ya kankare ya cire maka wannan kuma shi ne kishin ruwanka wannan wannan duk ruwan da kake sha shi ne ke raya shi duk da shaidan kuke fama shi yasa idan mutum ya yi azumi wannan rashin shan ruwan yake motsewa baya samun abin da shi da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man isra minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yajid fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'u to wija'u din nan yin azumi ai baka shaye-shaye to saboda haka wannan abun ba zai samu tasarrufi yadda yake so wajen zuciya ba yana makale saboda haka shedan in kana azumi yana takure ne baya samun yayi juyi yadda yake so kamar ka shi a cikin danja ne to duk wa'annan sufaye sun sani saboda haka idan ka zo da ilalunka za su kalle ka yi su haɗa kan irin maganin da ya cancanta shine tiyatar su wai ma sa ka yin azumi su haɗa ka da ismi su dama menene gayen shedan a jikin dan adam shine wasu wasi shi gayen su kenan isa matukan shedan aikinsa ya maka wasu wasi yanzu ne isa ka kai ka hargitse shi iyakansu da na shi na wani sharrin wasu wasil khannashi shi yasa Allah ya gama ya haɗa alƙur'anin sa da shi ya abu guda biyu ne ya nan nafsu qul a'udhu bil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqa min sharri nafasati bil qadi wa min sharri hasidin idha hasada to min sharri waswasil khannasi kaga hasidin idha hasada da shi Allah ya gama alƙur'ani wancan kuma wasu wasil hannasi da shi Allah ya gama alƙur'ani saboda kujeran shedan kenan wannan kuma kujeran nafsu kenan nafsu kenan to wayannan duk su ne ake aunawa su malamai su ɗauka in suka zo suka yi tiyata suka tafi suka tafi suka gane sai su fito muku da idanu in sun fito ce to wannan ga maganinsa lin nafsu aibun lil fuadi aibun للروح عيب ليس فيه ريب sai a ce maka to menene wama wama wama dawa'uhu me maganin sa ce ka zo wajen su in suka zo suka kalle ka ga ciwon ka girman kai ne ciwon ka ƙarya ne ciwon ka neman mata ne ciwon ka giya ciwon ka yi da mutane ciwon ka gulma ciwon ka raɗa ciwon ka don haka za ka bai bayan suka zo kowa aikin da za a bashi ba iri ba iri ɗaya ba ne kowanne ƙwayansa daban ne amma akwai gurin da za a zo a game su a yi giya ɗaya istighfari da salati wa annabi da la ilaha illallah wannan zai haɗa kansu sannan shine ai kaman kaman kusan panadol da abin nan kusan kowane mai ciwo zai iya amfani da shi eh ai kaman istighfari da da sauransu ne kowane mai ciwo zai iya amfani da su ana tafiya ana tafiya ne ya canza maka sai a ƙara maka wani kaza kuma wancan shine na kaza to kusan haka abubuwan suke gudana to wanda bai sani ba meye na ƙaryatawa iskanci kenan don mutum ya shiga abin da ba ruwansa don mutumin da ya shiga abin da ba ruwansa kuma ba haka Allah ya ce ba fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ne ce in bai ba ba za shi azalcin ayyana na kujeransa shi kuma ba zai fasa dai shi ba eh aljawharatul ula jawharatul zikri ce idan fatahat fi qalbil abd idan aka budawa zuciyan bawa ya kunu abadan munfaridan an wujudi zai kasance har abada ya kadaitu an wujudi gabarin samun kansa ga'iban an shuhudi zai kasa gani zai zai zai zamo yayi yayi ya kuya gabarin shuhudi kansa wa yusamma inda salikina a wajen salikai ana ambatan shi zuhulan anil akawani kamar tuntube ba ruwanka da kaunu wa duma'ani na tulqalbi bi zikrillah zuciya kuma tana nutsuwa ne zikirin Allah duk mutumin da ya fara zikirin Allah ala bi zikrillah ya tama innal tadama innal qulub ku zo wajen zikiri a gani in ana la ilaha illallah la ilaha illallah ayin ka tafi gaba ki dai ba ruwanka da kaunu to a tuntube ne na shiga cikin hazara saboda haka wannan tuntuben mai kyau ne mahamudi ne ba mazmuni ba saboda haka ba kai ba kaunu to wannan shine miftahin farko wanda sulukin insan ya sulu ila ayi martaba ce zai kai kowane martaba eh kuma ba yana saulin jan mutum wa jawaratu saniya jawara na biyu jawaratu shauqi lalla saduwa ga Allah wa wa yakuna al-ab shi bawa ya kasance abdala fi shauqi na abda abad abadan fi shauki kullum yana cikin shauki wal ishtiyaqi da bukatuwa ila Allah zuwa ga Allah ya talibul mauta fi kulli nafsin yana neman ya kare cikin kowanne numfashi li hararatul ishtiyaqi saboda jin hararan nan ne begen sa mushtailatul bi wanda take kunna maruta a ciki zai ji kaman kawai ya ga ina ma zai gamu da Allah yanzu haka zai ji shi eh dan zai dinga jin dadin Allah yana faɗa yana jin dadi wani ma ka ga yanda ka san akwai akwai wani fana'i da da jaki ke idan yana shan rake idan jaki yana shan rake sai dai ka ga hawaye yana zuba ba iya ba iya matsawa ko ina yana karewa ne a gurin eh amma duk ina nan sa jula ga yana kuka kukan daɗi ne ko ba kukan duka kuma wallahi dan ka da ke shi ba zai kauce a gurin bai sani ba ya yi fana'il kulli kowane abu akwai yanayinsa to amma mutum bai sani ba sai ya zo ya ta illa ya ta jawa kansa damuwa Allah ya kiyaye na kaga mushtailatun bihi fihi wal jawaratu salisa jawara na uku jawaratul mahabbati shin na soyayya fa idan fatahatu fi qalbi idan aka buɗa wa mutum cikin zuciya ya kunul abdu abadan bawa zai kasance har abadan radiyan anillahi ya yarda da Allah wa radiyan bi hukumi ya yarda da hukuncinsa bil ladaci wajen dadi wal isari da abin da ya zaba li zalika ga wannan ridan ala kulli ma adahu duk wani abin da ba wannan ba abin da Allah ya zaba masa ba ruwansa lawa qadi fi waqti azamna halaki da a lokacin zai ga mutuwa a fili kawai ka ce haka lakana abu ilainin jami'in shawati ya je wajen wannan din ga amaryarsa sai ya je wajen wancan din eh yayi kwarai da gaske Allah baji Allah fi kulli shay'in ridaka ridana ridaka ya rasulullahi aljawharatu rabi jawhara na uku jawharatu sirri shi kuma jauhari ne na sirri huwa gaibun min guyubillahi shi kuma gaibi ne daga cikin gaibojin Allah la tu'raf mahiyatu ba a sanin mahiyarsa wala tudrak kuma ba a riskas wa hukumuhu hukuncinsa an yakuna al-abda bawa ya kasance fi kulli halin a kowane hali la yataharraku illa lillahi baya motsi shi cikin Allah wala yaskunu illa lillahi baya zama shi cikin Allah wala yaqau fi shay'un min al-muhalafati shar'an asalan babu wani abin da zai afka masa cikin sabawar shari'a gabaki daya li kamali taharati saboda ya miƙa kansa wajen Allah Allah ya yarda da shi Allah mu ja'alna minhu wa jawharatul hamisa jawhari na biyar jawharatul ruh shine ruhi wawa an yi kashi da hakikata za a buɗa maka hakikata ne wa mahiyati da yadda take kashfan hakikiyan kashfi yanke isiyan kuma yadda take haisu la ya fa alai min jamaliha ta gunda babu wani abin da zai buya maka na kyanta wa tafsila ko rarraban shazan wala fazan ko ɗaiɗaiku ko haɗai wai hadaratul wurudi shine hadaran nan na yanda abubuwa yake cizgowa na istilahi sukuri wajen istilahi gyara na maye wa sahu da waraka wa mahakan da shafewa shi kuma anan take zuwa shi ne kamar sukuru sahu mahakan yawa ka yi maye ka dawo daidai kuma ka shafe gaba daya shi kuma hadaran biyar ne wa jawaratu sadisatu wa jawaratu shida jawaratul ma'rifa shine jawara na ma'rifa wai tamkinil abdu shine yiwuwan bawa min alfili zai yi aiki bai na hakikatin rububiyyati wal ubudiyyati tsakanin abdu da rabbu wa ma'rifatu kulli hakikatin da sanin kowane hakika bi jami'i ahkamiha da dukkan hukuncinta wa muktabayatiha da mahukuntanta wa lawazimi hadu lawaziminta abin da ya zama lazimi wa ya hadaratu sabi'at wannan hadara ta bakwai albaqa'u was sahuli yake bayarwa shi wannan shi kuma abin da yake bayarwa kenan na shida wato marifa kullu hakikatan ni jami'a hakaniha saboda ka san in dai abdu ya gane rabbu shi kuma ya san shi abdu ne sai ka kai eh ba yadda za a yi bawa yi aiki wa rabbu ya nemi rabbu ya biya shi ma'ana mahmudi ne an samu yadda ake so wal jawharatu sadi'a jawhara ta bakwai waya jawharatul faqri lillahi ta'ala ka gani ko bukatuwa zuwa ga Allah idan futihat fil abdi idan aka bude wa bawa ya shaɗi iftikari ila Allah za a buɗa masa bukatuwansa ne zuwa ga Allah wal irari da bukatuwansa ilai fi kulli nafsi kowane numfashi min anfasi daga numfashinsa fala ya za'aju an haza tamkin babu abin da zai tsoratar da shi girgizar da shi daga wannan tsayawa gun da yake wurudu kullu hadbin wato na jawo duk wani abin da zai halakal min azad faqarihi daga kishiyar rashin sa wa man tamakkana min hadil jawharati wanda ya zauna a wannan gurin sara a ganan halqi billahi shine yafi kowa zama mawadaci ga halitta a ganar halki a cikin halittun Allah shine mafi wadata a wajen Allah an kulli shay'in baya neman komai wajen kowa sai wajen Allah bi haisu Allah yi bali bijamil khalq ta gurin da baya damuwa da dukkan halitta a habu am bagaduhu su so shi ko su kishi bai damu da su ba am aqbalu alayhi am adbaru alayhi su zo wajen shi ko su jiya mar baya su suna gaba da shi ya zama dai na Allah Allah ka samu daga cikin wannan lika maliki nahu billahi saboda ya wadatu da Allah Allah ya isa masa faman tamakana min hajil jawharati wanda ya samu wannan kujera amina min salabi ya kubuta amina min salab ya kubuta babu salabu ba da ibaji a tarkal haƙƙi ya zamo dan gida kawai yawa Allah ka shigar da mu ba tare da ba ba dan aikin mu ba mu da shi eh in ta ha ma amlahu alaina ya cika abin da shehu tijani mana imla'i radiyallahu anhu wa hadha nihayatu salikin wannan shine nihaya na saliki saliku al-majzubu was saliku saliku shine arifun bi shari'ati wal haqiqati shine saliki e ka san illan kuma ka san dokanta shine salaka kenan eh Allah ya taimake mu wasa wasa wasaltu radiyallahu anhu an haqiqatin zikiri an tambaye shehu tijani me haqiqan zikiri فأجاب رضي الله عنه شوك يعني أمسى حقيقة الذكري أدنى مرتبته حقيقة ذكري ما في كان كانت هذا جسم مرتبة أن ينسى ما دونه mutum ya mance wani abu ba Allah ba duk wani abin da ba Allah ba ka mance da shi ka kama Allah shi ne mafi kankanta adana kenan adana kenan daga cikin zikiri hakikacin zikiri shi yasa ka zama mahaukacin nan da Allah yake cewa manzo Allah yake cewa uskurullah ta yaqulu laka munafiqu dini annaka majnun aw marra'un to kai ta yi har ka zama cikakken mahaukacin kai zikirin Allah har ka zama cikakken mahaukacin wa alahu mafi daukakansa hi alama ratibul istilani shine mafi daukakan martaba na karewa wa alal maratibul islam shi kuma mafi daukakan matsayin karewa an ya shada nafsahu ayin zalikal wujudi sai ga tun yana la ilaha illallah la ilaha illallah ya rasa ganin komi sai dai kawai ji sautin sautin ma ya rasa sai ya rasa waye mai faɗa wa mal fa'ilu wa huwa ma barun an bi sahaqi wal mahaqi shi yake kira sahaqu da mahaqu ka kare ka shafi ba ka nan eh shine a nan gurin ne mutum yake fitar da la ilaha illa ana a nan ne ke fito da la'ila illa ana ba harshen ka ba ne shi ne wannan shi ne ainihin isa matuƙa to a nan ne wa hajji ya ce to in ka zo nan ka ce kai Allah ba ta ga rashin hankali amma wani aiki ne ya kawo ka nan gurin neman abin da hausa suke faɗa ne ana jin haushin mutum ko ruwa bisa ce ta da kura to kusan irin wannan ɗin ne shi kuma in dai kana neman laifi wajen mutum lallai sai ka tsora shi a kai sai ya yi laifin yawa an dai kana son ka kama shi laifin sai ka kama shi laifin wa hakikatul islam awwaluhu hakikan islam awwaluhu zuhurin anil akawani a ce ka samu zahadu tun tube gabarin kaunu wa huma abdirun anil sukuri shine mai shine islamu ka san baka nan wasduhu tsakiyansa fana'un karewa anil akawani gabarin kaunu ma ilmi bil fana'ihi tare da sanin yayi kare cikin sa wa alahu mafi daukakan sa fana'u anil akawani ka gani fana'u anil akawani wa fana'u an an fana'ihi eh kaga ka kare cikin karewa wal martabatul ulya minhu martaba na mafi daukaka an ya shahada nafsahu aini zalika wujudi sai gaba kowa illal ka'ilu ba kowa akwai shobrahim lokacin da ya zo aka tsare shi a kano ya ce aina barhamu wa ma barhamu aina barhamu wa ma barhamu na barhamu waye barhamu to abin da ake nufi kenan ya ce ba don ya yi istigiraki cikin shehu tijjani ba ya ce zai mutu saboda kunya saboda ‘yan adam yadda suka tunkare shi to ko yanzu almajin shaudani yana so ya zauna lafiya in wani abu ya tunkare ka kai koma cikin shaudani kawai yadda kake a tsaye yadda abin zai yi tasiri a kanka kai kai in ka kai sana'i ka koma jikinsa halan yadda abin zai yi ya fi ƙarfin wancan. Wallahi, wannan wannan sirri ne a tafiye, duk abin da za ka yi in ka yi shi a kan shi ne kawai ka yi na'ibinsa ne a cikin abin. Duk wanda ya taɓa ka wannan lokacin zai shiga bala'i. Zai shiga bala'i. Ai, dama shi illan abin ka kalli kanka. idan ka ga kai ba kai kake yi ba yi ake yi da kai kai ma'aikaci ne wanda kake tafiya akan aikin da aka saka su wannan to akwai zaman lafiya ne to amma ma dama za ka kalli kai ne kake aikin ko ake maka a to wannan kuma an kai inda za a faɗi amin ka gani to wannan in aka kai nan an yasha an-nas al-mahq wal wasaq mabdun bisaq wal mahqi wal wa haqiqatu saq wal mahqi haqiqan saq ibarata ne abu ɗaya ne mutara da fatani suna da yawa ma fana'ul abdu bil kulliyati shine mutum ya kare bil kulliyati qala ibn farida ardilawn wa muz'afa rasmi ko wa muz'afa rasmi waham wahammat wahammat wahammat fi wujudi fala ta'sar bi kauni haqiqati wa muz'afa rasmi duk tun lokacin da aka shafe zanena wahammat wahammat fi lokacin da na nufa aka nufa da ni wujudi samuwa na falamtu usar bi kauni sai aka gabana nan hakikaci bana nan gaba ɗaya ba ni bane eh shine yake cewa wa fi fana'i fana fana'i wa fi fana'i wajadtu anta wa fi fana'i fana fana'i wa fi fana'i wajadtu anta wato wala yasira al-quddus bil aini innama bi ainil ama wasaqi wal mahqi ka gani asaqu mahqu yau wala yasira al-quddus ba a ganin ubangiji bi aini da wannan ido illa bi ainil ama sai da idon makanta to wanne ne idon makanta shine ka kare gaba ɗaya ba ka ganin komai shine ainul ama walaysa yura al-quddus illa bil ayn inma bi ayn al-ama was-sahq wal-mahq wad-dams was-sahq wal-mahq wad-dams sai ka shafi baka nan ka kare an tafiyar da kai to shine zaka ga komai eh kuma wani karatu zai sake dawa baya yanzu amina mutum idan in an ɗauki wannan shine kallo gani ido da ido to ka rufe idan duk wanda ya rufe idan zai ga wani abu yanzu kowa ya gwada wani ya zafari wani ya ga baki wani ya ga rawaya wani ya ga wani abu daban-daban ko wannan baya musun ka karyata in ka karyata ma kai ne to da wani idon ka kalla wannan idon da ka rufe amma kuma ga abin da ka gani kuma kai ka yadda ka ganin kuma ka san ka ganin to da me ka gani to to kaga karewa ne saboda ka ka kare daga wannan idon in dai shi ne yake kallo to daga nan za ka gane in ana maganan ganin Allah ba da wannan idon ake yi saboda gani ya zamo daban-daban ne kawai to haka abubuwan suke wa qala ghayru hayyaratni fi amri an zabar da ni cikin lamarina musgibtu anni hatta hadabtani fi sirri man anta fa qultu anta eh hayyaratni na gigice fi amri cikin lamarina musgibtu anni tunda na fakke ga barina hatta ɗaftani sai na ji kayi mun magana fi sirri sirru nan shi yana gaba da ruhu kuma sirru daban ruhu mun karanta ai a mataki guda ya can ko man anta ci kai waye kullu yace anta man anta anta waye kai kai ne saku maku eh to wannan shine inta ma amlahu alaina ya cika abin da aka yi imla ya radi Allah wani shau jami'i a kanmu wani za mu zana za mu zana wannan zai warware shi sosai za a shiga tauhidin arifi na ne Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara ka datar da mu ka kara mana san manzo Allah ka sanar da mu annabi Muhammad ka kara mana san ka ba mu jifai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المدار الذي صلاة تبلغ الازل والابد الزمن ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما في ذمك واحد يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين